والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد مجتمع وأن مسلاتي إر رانا تيو رانا الخميس wanda yake 21 ga watan takwas shine watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ta yi daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2025 muna fata abinda za mu karanta Allah ya amfane mu Allah ya sa mu aiki da shi Allah ya fahimtar da mu wannan shine darasi na 29 a cikin wannan littafi na risala so kafin mu soma karatu kamar yadda muke alkawari wancan sati din tambayar alhaji bala da yake neman bambanci tsakanin wato rafkanuwa na farilla na salloli na farilla da kuma salloli na nafila muka ce insha Allah wannan sati za mu zo da su shi mai risala ya kawo su guda biyar amma mai ahalari ya kawo su guda shida bambancin da yake tsakanin sallah na nafila da sallah na farilla wajen rafkanuwa na farko akwai karatun fatiha ita kanta sai karatun sura sai bayyanawa ko ɓoyewa kaga waɗannan dukkaninsu in kayi su a cikin hudu kenan ba kaga in kayi su an alal misali a cikin salloli na farilla ne duka akwai akwai sujada a kai amma idan waɗannan abubuwa guda hudu suka kai sai bayan da kayi ruku'u sai ka tuna ɗaya ba ka yi su a ciki ba ko da karatun fatiha ne kana nafila sai kai karatun kai raka'an farko amma ba fatiha ka zo kawai sai ka karanta sura ba tare da ka karanta fatiha ba kuma har ka riga ka yi ruku'u ka taso to ba za ka dawo ka ce za ka yi fatiha ba kuma ba za ka yadda wannan raka'an ba kuma ba za ka yi kallo ba za ka yi ba'adu ba hakan nan sura ka karanta fatiha maimakon ka kawo sura sai baka kawo ba sai kawai ka yi ruku'u ka ka bar sura wanda inda a sallah na farilla ne za ka yi kabli to a wannan na nafila babu kabli babu bada a wajen hakan nan bayyana karatu ko ɓoyewa kaga dukkanin sun kai a farilla akwai kabli ko bada a kai to in a nafila ne babu kabli babu bada a kai na hudun su shine wancan wanda ka yi ƙari alal misali za ka yi raka'a biyu ne na nafila sai ka tashi ka kawo na uku da ka kawo na uku sai ka tuna ai wannan raka'a na uku ne to maimakon ka dawo ka zauna sai ka karo ma ta zamto ta hudu in ta zamto ta hudu shikenan na ma babu kabli babu ba'adi a kai sabanin in farilla ne wanda ita zaka dawo ne sannan sai ka yi ba'adi to sai na na biyar kenan na shidan su shine kayi nafilan ka tashi ka riga ka tafi gida sai ka tuna a cikin nafilan nan ma fa baka yi su a rakan farko baka yi sujada ba to shi ma babu kabli babu ba'ada a wannan waje din kage shi rukuni ne ma ka cokan ka bari a sallah din a nafilan to babu kabli babu ba'ada a kai wallahu a'lam wa alaikum salam na'am sai ya manta ya kawo su a jere guda uku.
Guda uku? Eh. Bai raba su ba.
Eh. Sai sallama.
Na.
Sai ya tashi ya tafi sai suna.
Eh wannan shi bai yi wutiri ba, ai bai yi shafa'i ba wutiri ya yi. Yawa sai ya sake yin rakawa'i guda biyu, yana magana ne wanda zai zo ya yi shafa'i da wutiri sai ya rakawa'i uku a jere. ba tare da ya bambance su ba to still dai wutiri kamar raka ɗaya kai wannan rakawai ukun kamar raka ɗaya kai domin wutiri take tsaye mazaunin wutiri take wutiri shine abu wanda yake mara ko guda ɗaya kenan to tun da baka yi su ba sai kai wutiri kai ko baka yi shafa'i ba sai kai shafa'i babu komai a kanka sai dai ba za ka maimaita wannan wutiri ba kuma already ka riga ka gabatar da shi na'am karatunmu na yau za mu tashi kan rukusa da aka yi wajen haɗa sallah ina ganin nan ne za mu tashi malam ya ce wa rukhisa an yi bismillah rahman rahim wa rukhisa an yi rangwame fil jam'i wajen tarawa bainal maghrib wal isha'i tsakanin sallan magriba da isha'i lailatul matsari daren nan da ake yin ruwa wa kazalika an irin wannan rangwame a daren da ake yi ya haɗu da ah, ɗinun wato akwai taɓo wa zulmatin da kuma duhu to shi ma an yi rangwame a haɗa wannan salloli magriba da isha sallan magriba da isha na na lailatul matsar ko kuma na wanda ake haɗawa wato kusan guda biyu ne akwai wannan na ah, magriba da isha akwai kuma wanda ake haɗawa a muzdalifa wanda ya je aikin haji shi ma yakan haɗa magriba da isha kamar yadda yake haɗa azahar da la'asar nan ne kadai ake haɗa azahar da la'asar musamman kaga mazhaban malikiya da hanabila duk sun tafi in banda magriba da isha'i da kuma azahar da la'asar ɗin da ake a arfa babu wasu salloli wanda ake haɗa su yawa babu wasu salloli wanda ake haɗa su haka kawai ko ma da uzuri musamman ma kamar mu da muke ba arfa ba ka haɗa azahar da la'asar domin ruwa babu wannan musamman a mazhaba ta malikiya da mazhaba ta hanbaliya da mazhaba ta a hannafiya mazhaban shafi'iya su ne suka kawo za a iya haɗa azahar da la'asar mun gane ko ta dalilin wannan ruwa ɗin to amma wayannan abubuwa guda biyu su ne suke sawa a haɗa magriba da isha'i wato ko ana ruwa ko kuma ba a ruwa amma ga taɓo ga kuma duhu yadda zai kai in mutane sun fito suna zamewa suna faɗuwa to wannan duk ya sa a haɗa ko kuma aka samu wani al'amari mai girma al'amari mai girma wanda zai iya hana mutane fitowa ɗin a sallar magriba da isha'i kamar aka samu irin garin da suke da snow ɗin nan yawa snow yana zuba to su ma za su yi haɗa kai ko sanyi ma mai yawan gaske in ya zo duk mazhaba ta nuna cewa za a iya haɗa magriba da isha'i saboda a samu falala na wannan jam'i ɗin. To, Malam ya ce, yu'zan ana kiran sallah lil magribi ga sallar magriba awwalal waqti a farkon lokaci, kharijan masjidi a wajen masallaci. Suma yu'akhiru sai a jinkirta kalilan kaɗan fi kauli Malik a zance na Imam Malik. Jinkirta wannan da zai kai wanda duk ya ji kiran sallah ya yi alola, ya yi tsarki ya yi alola har ya zo ya riski wannan jam'in shine jinkirin da ake yi. sun mai ƙimu sai a tada iƙama fi dakhilil masjid a cikin masallaci wa yusalliha a sallace ta sun mai uzan sai a sake kiran sallah lil isha'i ga sallan isha'i fi dakhilil masjid amma a cikin masallaci ba za a fita waje a haukan minar ko kuma a ce za a sa spika a kira wannan sallah ba wa yuqimu ayi iqama sun mai salliha sai a sallace ta a sallaci sallan isha din suma yansarifuna sai dukkan wanda suke masallaci su fita su bar masallaci kowa ya koma gida wa alaihim akan su isfara akwai wannan fatsi-fatsi na kabla mujibin shafaki gabanin ɓuyan wannan shafaki ɗin kowa zai fita lokacin sallan isha'i bai riga ya shigo ba domin implication din idan ba a fita ba har lokacin sallan isha'i ya tarar da ku a cikin masallaci to sai wannan rangwame ai ya riga ya tashi to sai ku sallaci sallan isha'in ku kuma to a game da wannan hada sallah akwai abubuwa da dama da suke tasowa musamman wanda ya kuma ya fi hatsari shine jinkiri tsakanin magriba din da isha'i jinkiri har in an samu jinkiri a tsakanin wannan waje to batun haɗa sallah kuma ya ɓaci kamar a yi sallan magriba sai kuma a zauna can sai a ce kai mu tashi mu yi isha'i to wannan an riga an yi an ɓata tsarin haɗawa saboda yana ɗaya daga cikin sharaɗi na haɗa sallolin a samu abin da ake kira almuwalatu wato jibintan juna ko kuma bibiyan juna tsakanin sallah da sallah tsakanin sallah da sallah in ka je malaman suna cewa ma jinkirin da za a iya samu ko bai wuce na a kira sallan magriba a sallan isha'i da ikama ba ko kuma sujadar rafkano ya kama liman tsakanin a sallan magriba kaga ai sai yayi wannan sujadu na rafkanuwan to jinkirin duk bai wuce irin irin wannan shi babu laifi amma abin da ya fi haka to akwai laifi a ciki sannan kuma ba za a haɗa sallolin guda biyu magriba da isha a ci gaba da zama a masallaci ba wannan shine na farko to kaga ashe idan haka ne akwai almuwalat to ina wanda kuma za a yi sallar magriba da su a nan sai su tayi su ce ai sun ji masallaci kaza su suna suna haɗa saboda haka sun yi magariba a nan za su je can su haɗa wayannan ba su da sallah mun gane ko za su je sai su je ai magariba a nan ko to sai su tafi masallacin liman can can kuma sai a je a bi isha'i a wajen a wannan ba su da sallah ƙa'ida na farko kenan na biyu shine sai aka yi sallan magriba sai kai ka zo masu buki sai ka samu already an riga an yi magriba amma za a haɗa da isha'i mun gane ko to kai fa abin fa da yake kanka nan har in kana so kai ka samu jam'i to sai ka bi liman a sa- ba ai ka ga magriba ta shige ka mun gane ko abu biyu ne za ka iya rasawa idan har za ka iya yin magriba, magriban ka rakawai uku, sannan ka tarar da liman bai gama isha'i ba sai ka bi shi a sallan isha a raka'a ta hudu. Ba muna cewa nan ka bi liman yana isha'i kai kana magriba ba, a kana magriban ka a gefe bayan ka gama sai ka shigo kuma sai ka samu liman sai ku- sai ka sake yin kabara ka bi liman a isha'i. to wannan ka ka samu jam'inka. To idan kuma sai ka ga ba za ka samu liman a isha'in ba, ba za ka yi har magriba, ka zo ka tarar da shi, maybe ka samu ya riga ya rakawo ibi na isha, kai kuma gashi ka shigo yanzu ko ba ka yi magriba ba. To abin da za ka yi a wannan wajen sai ka bi liman a isha. Ka kana bin ka magriba. To in ka yi wannan isha'in sai ka zo ka yi magribanka. ka kara magriba sai ka sake dawowa da isha'i eh amma menene kai ka samu ka samu daman bin jam'i na haɗawa da aka yi eh na haɗa sallah ka samu daman haɗa sallan a lokacin mun gane ko in baka yi haka ba halliman sai ya gama isha'i to kai fa ba dama ka yi kuma magriba da isha a mazaunin jam'i tunda dama ana yi liman shine mai wannan haɗawa wannan na biyu kenan na uku duk sallan da aka ce za a haɗa ta a lokacin wata sallah to tana tana da sharaɗin ƙulla wannan niyya na salloli biyun tun kafin a shige ta mun gane ko in dai za a ɗauki sallan wani lokacin ne a kawo ta cikin wani lokaci ko a yi taƙadimi ko a yi ta'akhiri taƙadimi shine yanzu mu ɗauki sallar isha'i mu haɗa ta da na magriba a lokacin magriba kaga an yi taƙadimi to ana son shi ma a wannan wajen ya tabbatar ma zuciyar shi zai yi fa zai ja sallar magriba da isha'i ne domin kana so ka haɗa abu guda biyu ne ya zama to kamar guda ɗaya shi yasa aka ce ai ba a son rarrabe tsakanin magriba da isha'i din to in za a yi wannan dole liman ya tabbatar da wannan shine zai yi to ba na haɗa magriba da isha'i ba hakan nan in ana tafiya za a haɗa azahar da la'asar to shi ma ana son liman a wannan waje ya tabbatar da cewa yanzu ba zai yi niyyan sallah ne na jam'in azahar da la'asar domin ana gama azahar za a mayar da la'asar a daidai wannan waje din wannan shine abin da ake abin da ake kira jam'ul haqiqi shi jam'ul haƙiƙi jam'in guda biyu ne duk na haɗa sallah akwai abin da ake kira jam'ul haƙiƙi da jam'ul suri to jam'ul haƙiƙi shine ka ɗauko lokacin wata sallah ka cokam ka yi ta a wani lokaci daban kaga ya shafi har waɗanda suke da rashin lafiya wanda ba za su iya maybe lokacin sallar la'asar rashin lafiyarsu yakan taso saboda haka za su yi sallar la'asarsu a lokacin sallar azahar to su ma yana da bukatar sai sun kudirta wannan niyya na haɗa jam'in wa'annan salloli ɗin. Yawa to wannan shaki kira jam'ul haƙiƙi. A jam'ul haƙiƙi ya rabu kashi biyu akwai jam'in da zaka gabatar ka yi shi a lokacin farkon sallah ta farko akwai kuma wanda zaka jinkirta ka yi shi a lokacin sallah ta biyu. Azhar da la'asar ka yi su a lokacin la'asar gabaki ɗaya. Jam'ul haƙiƙi ne amma ka yi ta'khirinsa. Azhar da la'asar ka yi su gaba ɗaya a lokacin farko lokacin azhar. jam'ul haƙiƙi ne amma ka yi taƙadimi ka gabatar nan kuma ka jinkirta sannan akwai jam'u da ake kira jam'un suri jam'i ne kana ganin sa amma a sura ba haƙiƙa ba ne shine ba za ka yi sallar azhar da la'asar din ba za ka yi sallar azhar ne a ƙarshen lokacin sallar azhar sannan ba za ka bari ba sai ka yi sallar la'asar lokacin kuma farkon lokacin sallar la'asar to wannan shi baya buƙatar haɗa jam'in cewa zan haɗa salloli guda biyu tunda kowanne ka yi shi a cikin sallar shi yau za ka yi wannan lokacin da rana ta yi kusan kaiwa tsahinka rana ta yi kusan kaiwa tsahinka sai ka yi azahar kana gama azahar daidai lokacin rana ta kai tsayinka ta soma tafiya sai ka yi la'asar kowanne ka yi a cikin lokacinsa shake kira jam'u suri wallahu alam to shi ah, wannan bayani yana da kyau saboda yana faruwa sosai wanda za su yi magriba a nan su je su yi isha'i a wani waje to su sani in sun je yin wannan isha'i din in har suna so su samu sallolin nasu gaba ɗaya to sai su bi sallan isha'i in an gama sannan sai su dawo su yi magriba sannan sai su dawo su sake isha'i domin ba dama isha'i ya riga magriba yawwa to ina ne muke آه، لكل صلاة وكذلك في جمع المغرب والإشاء يكون. آم، ينصرفون وعليهم إصفار قبل مجيب الشفق والجمع بأربعة سيكون جمع أرفع بين الظهر والأسر كان أزار الأسر عند الزوال لوك تشند رانا تي زوالي وأن شيكما sunnatin sunna ne wajibatin na wajiba ba wai batun rukusa da aka yi a can na rangwame ba na sallar hada domin ruwa rukusa ne amma wannan sunna ne wajiba bi azanin wa iqamatin za a yi shi da kiran sallah da iqama li kulli salatin ga kowace sallah wa kazalika hakan nan fi jam'il maghrib wajen hada maghriba wal isha'i bi muzdalifa a muzdalifa idza wasala ilaiha idan ya isa muzdalifa a daidai wannan lokaci din wa idza jadda sayr bil musafir falahu ayjma bayna salatayn fi akhir waqti zuhri wa awwal waqti al asr to idan tafiya ta kama matafiyi wanda ya kai har a haɗa wannan salloli ɗin, to ya samu an ya jima'a ya haɗa bainar salatin tsakanin salloli guda biyu fi akhir waqti zuhri a ƙarshen lokacin sallan azhar wa awwal waqti asr da kuma farkon lokacin sallan la'asar sai yayi wannan kaga jam'u suri kenan wannan wa kazalika hakan nan ma al maghrib sallan maghriba wal isha wal isha da kuma sallan isha'i wai zarta hala To idan ya tashi shi matafiyin nan fi awwal waqti salati ula jama'a hina izin a farkon lokacin sallah na farko din kama azhar to ya samu ya tara azhar da la'asar din shi ma wannan wajen kaga nan yayi jam'ul haqiqi at-taqdimi jam'i na haqiqa amma ya gabatar da azhar da la'asar duk a lokacin sallar azhar in ya tashi kawai ya san sai magriba da isha ne take jiran shi to di ya samu yayi wannan walil maridi haka nan ma mara lafiya ya samu an ya jima'a ya tara wa'annan salloli din idan khafa idan yana jin tsoron an yuglaba kada aririn ya samu rinjaye ko aririn rinjaye ala aqlihi akan hankalinsa inda zawali lokacin zawal to ya samu shi ma ya tara wayannan salloli da yayi su wayan dal gurubi haka nan lokacin faduwar rana وإن كان الجمع أرفق به لبطن به وناوه جمع وسط وقته to wannan duk ya samu yayi wannan salloli din da muka faɗa wannan mara lafiya duk yayi su a farkon lokaci yayi su a farkon lokacin azhar din yayi su a farkon lokacin magriba sai ya ci gaba da kwance saboda ya san ga ciwon da yake bijiro mishi a daidai wancan lokaci din to malam yace وإن كان الجمع أرفق به لبطن به وناوه جمع وسط وقت الظهر إذا يا كسانشي كما wato jam'in shi ya fi sauƙi gare shi saboda ciwo na ciki da makamancin irin wannan to wannan shi kuma ya yi jam'i ɗin wasta waktin zuhri a tsakiyar lokacin sallan azahar wayan daga ibu bata shafaki hakan nan ma an zai haɗa magriba da isha'i to ya yi lokacin da shafakin ya riga ya wuce ka ga lokacin magriba ya fita kenan an shiga lokacin isha'i sai a wannan waje din wal mugma alaihi to an gama da wancan wal mugma alaihi wanda ya riga ya suma wannan layak ba ba zai biya ma kharaja waqtuhu abinda lokacin sa ya riga ya fita fi igma'ihi a lokacin da ya suman ba ana samun irin waɗannan kamar wanda ake ba su poison barayi suke ba su poison su sha kaga ban san halin da suke ciki ba to idan suka ba su wannan poison din suka sha har lokacin sallah ya riga ya fita to ko mutum ya farka kada ci a to karama sallah kaza baya biyan abin da ya riga ya wuce a daidai wannan lokaci din ko kuma wanda ya suma shi ma bai farfado ba sai bayan da lokaci ya riga ya fita to ba zai biya wancan ba mun gane ko akwai bayani a nan za mu haɗa sa ƙarshen yi amma ba yana biyan ma a faƙa fi waktihi abinda ya farka a cikin lokacinta idan ya farka a cikin lokacin sallar la'asar to zai biya wani duk da sallar la'asar ta wuce amma akwai sauran lokaci ya kuma maybe tun sha biyu bai farfado ba bai farfado ba har la'asar ta kama mun gane ko bai farfado ba bai farfado ba har sai lokacin da sallar la'asar ta tashi fita sai ya farfado to ba zai biya sallar azhar ba sai ya biya sallar la'asar mun gane ko zai biya sallar la'asar shine ma a faka fi waqtihi mimma yudriku minhu rak'atan abinda zai kai rizki raka'a guda daya fa aksara ko abin da yafi daya min salawati na daga cikin salloli to wannan lokaci ne ake nufi da aka ce wannan lokacin shi ya wuce ana batun lokaci daruri ne ba lokaci muktari ba lokaci guda biyu ne na kowane sallah sai dai sallar magriba ne ita ce kaɗai take da lokaci ɗaya akwai muktari na lokacin yin sallah akwai kuma laruri na lokacin yin sallah abinda yasa ake ce ma wannan lokaci lokaci na laruri wato larura ne za ta kai har ka kai wannan lokacin baka yi wannan sallan ba baka yi sallah a muktarin ta zababben lokacin ta ba to lokaci na muktarin sallan azhar shine daga lokacin da rana ta karkata daga tsakiya lokaci ne na yin sallar azhar har lokacin da inuwanka ya kai kwatankwacinka wannan duk muktari ne na sallar azhar za ki sallar azhar a wannan lokaci fa wasi'un kowane lokaci kai daidai ne abin da ya wuce wannan daga lokacin da inuwanka ta kai tsahinka to an riga an shiga lokaci na laruri wannan kuma shiga lokaci na larurin shine farkon lokacin sallar la'asar to yaushe ne lokacin muktari zai fita daga na sallan a lokacin larurin zai kare mun shiga muna muktarin la'asar ana lalurin azahar to haka za a yi ta tafiya za a yi ta tafiya har lokacin da ya rage domin da za a zo a samu lokacin larurin azahar na nan lokacin larurin la'asar na nan muddin rana ba ta faɗi ba to kana nan a lokacin laruri ne na azahar da la'asar mun fahimci wannan to ina ne lokacin laruri na azhar yake karewa shine lokacin da za a ce tashi alola amma in ka tashi kai alolan bai wuce kai rakawoyi guda hudu ba kana yin rakawoyi guda hudu za a kira sallan magriba in har ka duba raka hudu kadai zan iya yi a kira sallan magriba to lokacin laruri na sallan azhar ya kare amma sallar la'asar ba kana nan a cikin larurinta har sai in ya zamanto raka'a ba za a iya samun raka'a ɗaya ba kafin sallar magriba kaga tsakanin ƙarshen lokacin laruri na azahar da la'asar ba shi da yawa mun gane ko to abin da ya samu kai wannan bayani shine domin gane wancan hukunci ɗin wanda ya suma bai farfaɗo ba har lokacin sallan azahar ta wuce wannan ba zai biya sallan azahar ɗin ba wanne ne lokacin sallan azahar shine ya kasance tsakaninka da faɗuwar rana bai wuce raka'a hudu ba in ya wuce raka'a hudu to za ka rama sallan azahar in bai wuce raka'a hudu ba ba za ka rama sallan azahar ba sai dai ka rama sallan la'asar azahar kan muhtarinta da larurinta duk sun wuce. To hakan nan kuma magriba da isha'i, su ma ana kai su lokacin larurinsa har fitowar alfijir. To sai wannan ya suma a lokacin azahar, ko kuma ma bai ma yi sallan azahar ɗin ba ne, ba wai a lokacin azahar ne ya suma ba, bai yi sallan azahar ɗin ba ne. Sannan kuma sai ya zo ya suma, bai yi sallan azahar ba har lokacin muktarinta ya fita. Bai yi sallan azahar ba har lokacin la'asar ya zo, amma bai yi azahar ba. shi kenan sai su ma a wannan lokacin bai tashi farfadowa ba sai da aka kira sallar magriba to a wannan shi wannan wanda ya suma ko wanda aka bashi guba ya sha ya fita daga cikin hankalinsa guban an bashi ne ba shine ya sha irin na yara da suke sha yanzu ba ya fita daga cikin hankalinsa to ba zai rama azhar ba ba zai rama la'asar ba tunda har an kira magriba mun fahimci wannan to shine malam yake cewa wa kazalika hakan nan alha'ibu mace mai haila tadhur wanda ta samu tsarki mace mai haila da ta samu tsarki ita ma ana duba wannan lokaci din fa in bake minan nahari ba da ɗoriya idan za a samu abin da ya saura na rakawo'i daga rana kafin rana ta faɗi ba da ɗoriya bayan tsarkinta bigairi tawanin ba tare da wani jinkiri ba, za a samu abin da ya kai hamsu raka'atin, raka'o'i guda biyar. Raka'o'i guda biyar ta yi tsarki ba tare da jinkiri ba za a iya samun raka'o'i biyar. Kaga raka'o'i biyar ɗin nan ya same ta tana cikin tsarki, to wannan abin da za ta yi sallata zuhura wal asra. Za ta yi sallar azahar da la'asar. Kuma ko sallar azahar da la'asar ɗin nan ko tunda an samu wannan ko da a ce sai bayan isha'i ne fa ta yi wankan, to za ta rama dai a zahar da la'asar tun da jinin ya ɗauke gare ta wanda zai iya ba da daman a yi wanka a samu raka'o'i da suka kai biyar kafin ranar ta faɗi. Ta kiyaye wannan lokacin, amma ta tattali ruwan ta yi waye, ta yi waye, ta yi wankan sai ya kai ta har isha'i, to in ta tashi za ta rama a zahar da la'asar sai ta yi magriba ta yi isha'i. Abinda isa za ta rama a zahar da la'asar shine an samu raka'o'i biyar. Raka'o'i hudun nan ga baki ɗayansu na sallan la'asar ne. Raka'a ɗayan da aka samu ta cika ta biyar ɗin ita ta jawo mata sallan azahar. A shaida za a samu raka'o'i hudu ne kaɗai ya saura. kaga lokacin azahar da muktarinta da larurinta duk sun wuce saboda haka ba za ta rama azahar ba sai dai ta rama la'asar kawai mun gane ko na biyar din raka'a na biyar din shine jawo mata azahar din can so in babu raka'a na biyar bi ma'ana ba za ta rama azahar din ba shine malam yace sallatu zuhra wal asra wa in kana al baqi min al layli in ya kasance kuma abin da ya saura daga cikin dare na dare ne shi yasa ake son matan su dinga farkawa in suna cikin wannan yanayi na al'ada su dinga farkawa suna duba me yake faruwa to ya kasance al'adan ya ɗauke daga cikin dare amma za a iya samun raka'o'i hudu to wannan ita ma sallatul magriba wal isha za ta sallaci magriba da isha na wannan rana din saboda ne raka'a uku nan na magriba ne ɗayan ya jawo mata sallar isha mun gane ko yau raka uku na isha ɗin ya jawo mata magriba tunda ita magriba ai rakawai uku ne ake yi shine ce salatul magriba wal isha wa in kana min to mun gama da wannan amma wa in kana minan nahari in ya kasance kamar lokacin tsayawan mu kuma yayi to bari dai mu je wa in kana minan nahari in ya kasance a cikin yini din aw minan laili ko kuma cikin dare din bayan ta yi tsarki aƙallu min zalika bai kai waɗannan raka'o'i ba a cikin yini bai kai raka'o'i biyar ba raka'a hudu ne raka'a uku ne biyu ɗaya a cikin dare bai kai raka'a hudu ba raka'a uku ne raka'a biyu ne raka'a ɗaya ne to wannan ya za ta yi sallatu salatul akhira ta sallati sallah na ƙarshen kawai in a yini ne ta sallaci la'asar kaɗai kamar mun yi bayanin shi in a dare ne kafin fito alfijir ta sallaci isha'i ɗin kaɗai to hakan nan ma wa in habat za mu kwana nan saboda in al'adan ya zo mata a irin wannan lokacin yaya za ta yi mun gane ko abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inda mai tambaya sai ya gabatar in kuma babu sun yi addu'a wa alaikum assalam eh subhanallah babu kuma wani bayani eh na ce su- eh, neman nashi ba ba wasu wasu ba su kira ka san ana zamani na kidnapping din nan wasu ba su kira waya ba to shi wannan bawa Allah yana nema ta su da addu'a saboda matsala ko kuma wani musifa da ya fada musu na bacewan dan uwansu mai fatauci ya Allah duk inda wannan bawa naka yake ya Allah ka kare shi ya Allah ka kiyaye shi ya Allah ka bayyana shi ya Allah ka kare lafiyar shi ka kare ran shi ka bayyana shi cikin ƙoshin lafiya da aminci ya Allah ka amintar da shi daga dukkanin abin da ya fi ƙarfinsa ya Allah ka amintar da shi da daga dukkanin abin da yake tsoron shi ya Allah ka amintar da shi a duk inda yake ya Allah wannan bawanka ne sannan kuma a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin wajenka yake ya Allah ka amintar da shi ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا دعاءنا ربنا تقبل منا دعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. lafiya ba malam alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sallallahu alaihi wa sallam kada a kashe za ki karatu ne